نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة القيامة satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta goma sha tara bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da tattara alkur'ani a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah ya ce hakki ne da muka dora wa kanmu za mu hada alkur'ani a cikin kirjinka mu kuma sa maka karatun alkur'ani mu karantas da kai karatun alkur'ani fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan mun karanta ma ka bi abinda aka karanta maka na alkur'ani ma'ana idan an karanta ana karanta maka dakata idan an dire ka bi abinda mala'ika jibril ya karanta maka thumma inna alaina bayana Allah ya ce sannan yana kan mu yi maka bayanin alkur'ani tafsirin sa bayanin hukunce hukuncen sa to yau za mu tashi a farkon aya ta 20 Allah ya mana jagora Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadruna al-akhirah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idhin basira تظن أن يفعل بها فاقرة Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al-ajila Allah ya ce a'a tuhibbuna al-ajila Allah ya ce kuna fifitar da wacce take kusan nan al-ajila hiya dunya kalla Allah ya ce a'a bal tuhibbuna al-ajila Allah ya ce tabbas kuna fifitar da rayuwar duniya wata zarunar akira Allah ce kuna watsi da lahirar ku ta hibbunar ajira wata zarunar akira kuna fifita rayuwar duniya duk abu idan ya shafi duniyar ku kuna yin sa yadda ya kamata kukan zaƙe ku zaƙalƙale akan al'amarin duniyar ku wata zarunar akira Allah ya ce amma kuna watsi da lahirar ku a wata sura ya ce inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila Allah ya ce inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila Allah ce kaga waɗancan ma'ana waɗannan waɗanda suka kafirce ma Allah suka juya baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka rungumi rayuwar duniya Allah ce yuhibbuna al'ajila suna fifitar da makusanciya wadda nan da nan take karewa ita ce rayuwar duniya wa yadharuna wara'ahum yawman faqilan suna bari a bayansu ma'ana suna watsi da shi a can bayansu mene Allah ce yawman faqila wata ini wacce take da nauyi ita ce alkiyama wadda ta tara duk abinda duk abinda kasada ne tsautsayi ne damuwa ne bacin rai ne abinda shi ya kamata dan adam ya tinkara Allah ya ce amma sun jefar da shi a can baya bai dame su ba bai dame su ba me ya dame su Allah ya ce al'ajila makusanciya abinda in an ba su ma nan da nan zai kare a hannunsu inna haula yuhibbuna al'ajila Allah ce kaga waɗannan damuwarsu al'ajila rayuwar duniya wa ya zaro na wara ahun yawman sakila Allah ce sun bari a can bayansu wani ini mai nauyi lahirarsu ba ta dame su ba ba ta dame su ba damuwarsu duniyarsu wadda kuma ya zama haka to ya shiga masifa mafi muni wadda aka ce damuwarsa rayuwar duniya ko ya fifita rayuwar duniya akan lahirarsa to makomansa wuta duk wanda ya zaɓi rayuwar duniya kamar ya zaɓi jahannama ne duk wanda ya fifita rayuwar duniya akan lahira kamar ya zaɓi jahannama ne an ba da dama wa bawa ya nemi duniyarsa ya yi faɗi tashi don neman rayuwar duniya don ya kare mutuncinsa ya kare mutuncin iyalansa ya taimaki addininsa ya yi gwagwarmaya don tsayuwa a kan kafarsa amma kar ya fifita duniyar a kan lahirarsa kar ya fifita duniya a kan lafiyarsa duk wanda ya zaɓi duniya a kan lahira ya yi nasara man kana yuridu al'ajilata من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا man kana yuridu al'ajilata Allah ya ce duk wanda damuwarsa al'ajila al'ajila hiya duniya duk wanda nufinsa damuwarsa kai kawonsa shine rayuwar duniyarsa ajjalna lahu fiha ma nasha'u Allah ya ce to za mu gaggauto mishi ma'ana tun da dai wannan makusanciyar ita ce damuwarsa Allah ya ce za mu tsakura mishi a cikin duniyan ma na sha'u abin da muke so ba abin da yake so ba liman nuridu Allah ya ce kuma za mu ba ma liman nuridu ma wadda muke so ne ba abin da yake so za a ba shi ba ka nemi abu ya zan yi da gawo ta ina karatu mun fahimta? aljanna lahu aljanna aljanna lahu ma nasha'u liman nuridu Allah yace za mu bashi in za mu bayar din Allah yace za mu ba ma wadda muke so ne kuma ko duniyar kake so to ba lallai ka samu zai yi damuwarka neman duniyar dare da rana kuma har ka bar duniyar baka samu duniyar ba ma na shawo liman nuridu kuma ga wadda muke nufi ba kowa ne kuma don yana son duniyan Allah ce za mu bashi duniyar ba ba kuma kowa ne don za mu bashi duniyar muke bashi abin da yake so ba sun maja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madahura Allah ce sai mu sanya mishi jahannama ta zam ita ce makomarsa wajen babbakuwarsa sun mace Allah lahu jahannama ya slaha zai shige ta ya babbaku a cikinta a cikinta mazmuman madahura yana abin zargi abin tunkudawa wannan shine sakamakon wanda ya zabi rayuwar duniya abinda ubangiji yake zargi game da rayuwar duniya kamar yadda muka karanta shine fifita rayuwar duniya akan lahira ka nemi duniyarka an baka dama ka nemi duniyarka ta hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta maka ka nemi duniyarka ka nemi duniyarka ta hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya halatta maka abinda ba a so shine kar ka zabi duniya akan lahira kar ka fifita rayuwar duniya akan lahira fifita rayuwar duniya akan lahira ɗabi'ar kafirai ce
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد Allah ya ce wa wailun lil kafirina min azabin shadid narkon azaba ta tabbata ga kafirai daga wani azaba mai tsanani da zai same su kamar wani ne ya ce wa Allah su waye waɗannan kafiran Allah sai ce allazina yastahibbuna alhayata dunya ala al-akhirah su ne waɗanda suke fifitar da rayuwar duniya akan lahira fifitar da rayuwar duniya akan lahira fifitar da rayuwar duniya akan lahira asara ne mai muni asara ne mai muni malam abdullahi kaga mutum a rayuwar duniya duk ya kare rayuwarsa ya yi kos kaza ya yi kos kaza ya yi kos kaza ya je ya yi kos kaza in yana lissafin kwasa-kwasan da ya yi a rayuwarsa ga sunan jingim amma ba shi da kos guda ɗaya akan addini in zai zo ya tsaya sallah bai iya tsayuwan sallah ba in zai tsaya a sallah bai iya tsayuwan sallah ba idan zai yi zaman tahiya bai san yaya ake zaman tahiya ba zaman farko ba irin wannan zaman ake a zama na biyu ba bai sani ba amma duk shige da ficen rayuwar duniya daga najeriya zuwa ingila zuwa faransa zuwa ina zai iya fashin baki amma ba zai iya fashin baki wa ahalari ba ba zai iya fashin baki wa ahalari ba wannan ci baye ne kuma rashin wayo ne tunda ba a tabbata a duniya ba a tabbata a najeriya mutum shi kadai zai yi sallah shi kadai zai yi sallah ba zai iya tayar da ikama daidai ba amma duk abin da ya shafi rayuwar duniyarsa ya yi shige ya yi fice har karfinsa ya kare Allah a Qur'an ya ce ya alamu na zahiran min alhayatin duniya من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya Allah ce sun san zahirin rayuwar duniya ma'ana sun san rayuwar duniya ciki da banta wa hum anil akhirati hum kafirun amma game da lahirar su Allah ya ce rabkalanu ne duk abu in ya shafi lahira bai sani ba duk abu in ya shafi lahira bai sani ba in dai abun ya shafi lahirarsa bai sani ba duk abin da ya shafi duniya shi ke da ilimi a kai to wannan halakar da kai ne kuma na daga cikin ribar addini na daga cikin ribar addini lokaci bayi kurewa mutum wannan na daga cikin rahamar Allah ka tashi ka tashi yalla boy ka tashi ka je ka kama karatun addini ka je in bakake ne baka iya ba ka je a fara koya maka ka je ka fara koyon yaya ake alwala yaya hukunce hukuncensa yaya hukunce hukuncen sallah ka je ka ɗauki ahalari ana koyar da kai in ka mutu a haka ka sha kwana ka sha kwana shi Allah duk abin da ka sa a gaba Allahu akbar duk abin da ka sa a gaba da gaske kace za ka yi to ko baka isa inda ake isa ba in ka mutu Allah ce zai kai ka wancan matsayi wa man yakhruj min baitihi
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fita daga gidansa da niyyar zai yi hijira zuwa ga Allah da manzon Allah ya bar gidansa zai tafi Madina zai tafi Madina summa yudrikuhu al-maut sai mutuwa ta ritsa da shi a hanya faqad waqa'a ajruhu ala Allah to ladansa ya tabbata a wajen Allah tunda yayi niyya yayi niyya annabi yace idan mutum ya roki Allah shahada da gaskiya Allah zai kai shi matsayin shahidai ko a gidansa ya mutu to ashe idan ka mutu yau ka koma ka kaɗe littafinka kana koyon karatu kana alifin ba'un ta'un Allah ya karɓi rayuwarka za ka tashi a cikin tawagar ɗaliban ilimi don neman ilimi kake karka yadda ka zauna karka yadda ka zauna karka yadda ka zauna karka yadda ka sallama wa azaba da gangan kai ka sallama wa kai baka iya ba ga masu koya ma kuma ka naɗe kafa karka yadda ka yi kokari ka tashi ka je ka koyi alkur'ani ka koyi addini ka san addini yadda Allah ya saukar da shi akan wannan hanyar in ka mutu ubangiji zai riskar da kai zuwa ga abin da kake kake nema ba ba a makara a addini ba a makara yau shekaran ka 80 yau shekaran ka 85 ba a makara shekaran ka 90 ba a makara ba a makara amma a ce duk baiwar da Allah ya maka a rayuwa duk basirarka duk kwarewarka da gogewa da Allah ya maka a rayuwa a ce iya da iya iliminka a duniya ya kare ai baka mori baiwar ba baka mori baiwar ba a ce duk baiwar da Allah ya maka a rayuwar duniya ya kare baka mori baiwar ba to kai kokari kai kokari duniyarka ka tsaya akan kafanka karka yadda ka yi watsi da rayuwar duniyanka walatansa nasibaka minar duniya karka yadda ka yi watsi da duniyarka don za ka yi rayuwa cikin kaskanci idan ka ce ba za ka tashi ka nemi ilimi na zamani ba ba za ka shiga harkar kasuwa ba ba za ka shiga harkar sana'a ba ba za ka yi kazar-kazar wajen neman rayuwa ba to za ka kare a walakance a kaskance kana yawon bara a tsakanin mutane ka tashi ka nemi abin da za ka kare mutuncinka ka kare mutuncin iyalanka ka taimaka ma addininka ka ba da gudumawa ma al'ummarka ka ba da gudumawa ma addininka ka tsaya ka nemi addini kuma ka san addininka don in an gama cin kasuwar najeriya kuma da a fara cin kasuwar lahira sana'arka da aikinka da ofis ɗinka zai taimake ka wajen kai kawanka in an sa ka a kabari kuma addininka zai ci gaba da ci idan ka san wannan baka san wancan ba za ka yi mummunar nadama da ka yi ɗan da na sani wallahi da ka yi ɗan da na sani saboda ka abinda abinda ubangiji ke tsinkayar da mu shine fifita fifita rayuwar duniya akan lahira shine matsala ka nemi duniyarka an baka dama ka nemi duniyarka ka yi faɗi tashi wajen neman rayuwa ya halatta bisa hanyoyin da Allah ya halatta maka amma karka yadda ka yi watsi da lahira karka yadda ka yi watsi da lahira karka yadda ka yi watsi da lahira karka yadda ka yi watsi da lahirarka Allah ya ce kalla bal tuhibbun al'ajila Allah ya ce kuna fifita al'ajila al'ajila ita ce duniya Allah ya ce kuna fifita ta kun fi damuwa da damuwarta wata zaruna al'akira Allah ya ce kuna watsi Allah ya ce da lahira kuna mancewa da lahirarku wujuhun yawma idin nadira Allah ce to a wannan rana ta lahira waɗansu fiskoki suna cike da sheƙi da ni'ima in ji Allah Allah ya samu ne wujuhun yawma idin nadira waɗansu fiskoki suna kyalli suna sheƙi suna cike da ni'ima suna cike da annuri ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijinsa zuwa ga ubangijinsu Allah ce za su yi dubi ma'ana za su ga ubangijinsu ko shiga aljanna bai kai ganin Allah daɗi ba Allah ce za su ga ubangijinsu duk wannan aiki ne da kowane mu'mini ya kamata ya tashi ya tsaya akan kafansa ya ga ya riska ya ga ya riska za a je wajen akwai waɗanda za su ga Allah akwai waɗanda za a hana su kalla innakum an rabbihim yawma idhin lamahjubun
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون akwai waɗanda za a sha makance su to ka yi ƙoƙari yadda a duniya ka tashi kake ganin duk inda hanyar abincinka da arzikinka yake kana faɗi tashi don ka isa zuwa gaban to ka yi ƙoƙari wannan matsayi mafi ƙololon daraja ka yi ƙoƙari ka riske shi ta hanyar imani da ayyuka na ƙwarai Allah ya ce wujuhun yawma idin nabira waɗansu fiskoki a wannan rana na alkiyama Allah ce suna cike da annuri suna sheƙi suna haske ila rabbiha nazira suna dubi zuwa ga ubangijinsu Allah sai ya ce wa wujuhun yawma idin basira waɗansu fiskoki a wannan ranar Allah ya ce a murtuƙe suke eh dama fiskoki ne guda biyu fiskoki ne guda biyu haka za a tashi a filin alkiyama wani fiskarsa kaɗai ta ishe ka ka yi tafiya a cikin haskenta wani fiskar ta murtuke a suratu abasa ne ke cewa wujuhun yau mai izin musfira وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة wujuhun yau mai izin musfira Allah ce waɗansu fiskoki a wannan rana ta alkiyama suna haske suna kyalli Allah ce suna cike da annuri ba hikatun mustabshira suna dariya suna cike da annashuwa da farin ciki wa wujuhun yawma idin basira waɗansu fiskoki suna kuntume a murtuke Allah ya tsare mu wa wujuhun yawma idin basira tarhaquha wujuhun yawma idin musbira dhahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idin alayha gabara Allah ya ce waɗansu fiskokin ƙura ya turnike su in ka ga fiskar mutum sai ka ɗauka daga wani yaƙi ya fito bakin ciki da damuwa tarhabuha qatra bakin ciki damuwa duhu Allah ce ya lullube fiskar Allah ce ulaika humul kafaratul fajara sune kafirai fajirai
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه Allah ya ce yau mata biyar wujuhun wata suwaddu wujuh ranar da waɗansu fiskoki da su yi haske su yi fari waɗansu fiskoki su yi baki to haka dai ake tashi a gaba ga Allah ranar alkiyama waɗannan fiskokin suna cike da haske suna cike da ni'ima suna cike da annuri Allah ya sa su ne fiskokin mu waɗansu fiskokin suna cikin duhu suna cikin kunci suna cikin damuwa Allah ya tsare mu ai a suratul khashi'a ma yace wujuhun yawma idhin khashi'a amilatu وجوه يومئذ خاشعة Allah yace waɗansu fiskoki suna cikin kaskanci عاملة ناصبة Allah yace za su sha aikin wahala babba a ranar alkiyama تصلى نارا حامية Allah yace za su shiga wuta su babbaka تسقى من عين آنية za a shayar da su da tafashashen ruwa wanda ya kai iyaka wajen tafasa ليس لهم طعام إلا من ضريع ba su da wani abinci in ba kayar bari a cikin wuta ba لا يسمن ولا يغني من جوع wannan kayan baya wadatarwa daga yunwa kuma baya saki ba in an ci bayi maganin yunwa baya kuma haɓakar da jikin ɗan adam sai ce wa wujuhun yawma izin na'iba وجوه يومئذ ناعمة waɗansu fiskoki kuma a ranar kana kallon su Allah ce ka ga ni'ima a ciki a fiskar su لسعيها راضية lisa'aiha radiya saboda ayyukan su yardaddu ne sun yarda da aikin ubangijin su ya yarda da aikin جنة عالية suna cikin aljanna madaukakiya لا تسمع فيها لاغيا Allah ya ce in kana aljannan baka jin wani hayaniya da hargowa da maganan banza فيها عين جارية Allah ya ce ga nan idan dunan ruwa suna gudana masu albarka فيها سرر مرفوعة Allah ya ce ga nan gadaje manya a cikin gidajen ga nan kofuna na shan kayan ma- kayan marmari a gidan aljanna وسرابي مبثوثة Allah ya ce ga nan shimfilulluka wa zarabiyu irin wanda ake jingina din nan Allah ya ce an gajera su a gidan aljanna eh eh aljanna ke nan kowa yana so ya shiga Allah ya samu a cikin ta Allah ya samu a cikin ta to duka waɗannan ana riskan su ne ta hanyar imani da ayyuka masu kyau Allah ya samu dace Allah ya ce wa wujuhun yawma idin basira waɗansu fiskoki a wannan rana na alkiyama Allah ya ce suna murtuke hankali na tashi ta zunnu an yuf'ala biha faqira ay tastayqinu an yuf'ala biha faqira don ta san tana da yaƙini za a saukar mata da bala'i za ta ga bacin rai a wannan rana Allah ya ce to fiskan a daure ki fiskan amurtuke ki ta zunnu an yi alabiya fakira don tana da tabbas za a saukar mata da mummunar masifa a wannan ranar Allah sai ya ce kalla كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق Allah ya ce kalla idza balagati tarakiya Allah ya ce a'a lokacin da rai zai zo makoshi idan rai ya iso makoshi to ribas baya shiga eh ribas baya shiga komawa a'a sai dai ya fita shine a wata sura yace falawla idza balagatil hulqum فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم Allah yace falawla idza balagatil hulqum Allah yace me zai hana lokacin da rai ya iso makoshi wa antum hina izin tanzurun a lokacin ku kuma Allah yace kuna kallo idan mahaifinku ne Allah ya ce ai kuna gani idan mahaifiyarku ce Allah ya ce kuna gani idan mai gidanku ne Allah ya ce kuna gani Allah ya ce ya ba da ku dauki wani mataki ba yaya kana gani za ka bar mamanka ta mutu yaya kana gani za ka bar mahaifinka ya mutu mai gidanka zai tafi yaya kana gani za ka bari فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون الله يتي يا يا idan lokacin da rai ya iso makoshi wa antum hina izin tanzurun ko kuma kuna gani wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce mu ne mafiya kusanci gare shi akan ku ne ba kwa gani falaula in kuntum gaira madinin me yasa in har kuna jin ba za a tada ku a yi muku hisabi a ba ku sakamakon aikin ku ba tarji'una ha in kuntum sadiqin to ku dawo da ran mana inda gaske Allah ce me yasa ba za ku dawo da ran ba me yasa ba za ku hana shi mutuwa ba yaya wadda ka fi so a duniya zai mutu a gabanka Allah ce kana kallo baka dauki wani mataki ba akwai matakin da zaka dauka babu fa amma in kana min al-muqarrabin to amma shi wanda zai mutu Allah ce idan yana cikin makusanta yayi aiki imani aiki mai kyau ya samu kusanci a wajen Allah farauhun Allah ya ce ya shiga hutu wa raihanun jin daɗi da arziki mai daɗi wa jannatu na'im da aljannar ni'ima idan mutum aka cire ransa yana mai imani yana kan aiki na ƙwarai Allah ya ce farauhun ya shiga hutu ba sai ka ci in an zo ta'aziyya a ce Allah ya sa ya huta ba wannan hutun ake nufi ce Allah ya sa hutu yake an yi mishi babban addu'a to Allah ne ce farahun inda mu'mini ne Allah ya ce ya huta duk daɗin da yake ji a duniya duk daɗin da yake ji a duniya yana isa can zai san ashe gararan ba kawai ake yi Eh, eh, to ina hutu ba wani hutu ba wani hutu bari in kana da 'yan zurku ina za ka huta yana daga haka ne yana daga cikin matsalar da galibin manyan nan suka sa kansu a ciki yanzu haka ne kana kwance a gida sai a zuwa ce mai Allah wani fa ya shiga gidan rediyo ya sake ka shi ke nan kuma an sake dama maka lissafi a je a nemo kai ma ka ji martani to da a yi ko me da a faɗa to ba ba ka aiki ba to aljanna baka ji Allah ya ce la tasma'u fiha lagiya ba ba a yaniya ba wani wanda zai zai ce maka ya babu kaga ainihin ne hutu haka ne kana zaune kana cin abincin ka kawai za ka ce a ce mayan labai kunna rediyo kana kunna kawai sai ka ji wani yaro ya shiga gidan rediyo yana ta zagin ka to ina hutu babu in dama ka sa hannunka a cikin wani sakwara ne ma ya ka cire eh haka ne ai duniya ma duniya ka mata rashin arziki kai addini eh kai eh ka more ta ka more ta ka tsaya kai addini amma kar ka dauka ko wani mataki da wai in ka kai matakin wai ka huta kawai dai kana ganin mutum ne a mota ya daga glass ya kunna AC wallahi wani a cikin AC ma gumi yake gumi yake yi yawwa wani ya kunna yesu ma gumi yake yi yawwa ka tsaya ka bauta ma Allah ka yi addini wannan ita ce gaskiyar magana amin Allah ya ce kalla idza balagati taraki Allah ce lokacin da rai ya zo makoshi to idan ya iso makoshi to kuma sai dai fita a lokacin ba abinda zai mai da shi baya wakila man raqo za a yi ta cewa ina ƙwararren likitan nan ina mai rukiya ina mai magani ba ana ta fafutuka ba a ga wannan likitan a ga wancan consultant din a ga wancan a ga wancan a ga wancan a ga wancan ana ta fafutuka in ji Allah wa zanna annahu al-firaq Allah yace shi kuma maras lafiyan ya tabbatar zai rabu da duniya shi da har ya fara ganin mala'iku wani magani zai sha ya shiga gargara rai ya zo makoshi wakila man rak ana ta cewa ina wannan yace ina likitan kunnan ina numbin wani ina kaza ina kaza wa za a nemo ana ta fafutukan wani mai magani za a nemo ya kawo dauki wa zanna annahu al shi kuma ya san zai bar duniya Allah sai ce wal taffati saqu bisaq masifa ta hadu da masifa ga barin duniya ga tafiya lahira a ranar dan adam yake hada waɗannan matakai biyu eh yau zai bar duniya wata ini ce za ta zo maka a wannan awa 24 za ka yi rabi a duniya ka karasa sauran a kabari ko dai ka yi yammaci da safe daga safe zuwa yamma ka yi a duniya dare ka karasa bayan ka mutu ko a yi dare da kai a duniya a wayi gari da kai kana kabari amma dole wannan za su shi ne waltabbata sako bisa wannan masifan da wannan masifan so su yi bracket gaban kwana da duniya ga shirin tafiya lahira to a lokacin shi ya shiga wannan yanayi yanzu wannan jijjiga da yake yi na ban kwana da ku ne da kuma fara sabuwar tafiya fil to a lokacin za ka gane kimar gina masallaci wallahi a lokacin za ka gane kimar gina masallaci in ka gina a lokacin za ka gane kimar taimaka wa marayu in ka taimaka musu a lokacin za ka gane kimar taimakon miskinai da fakirai a lokacin za ka gane kimar ɗaukan nauyin ɗalibai su yi karatu a lokacin za ka gane kimar taimakon makwabtanka a lokacin za ka gane kimar biyayya mai iyaye a lokacin za ka gane kimar taimakon 'yan uwanka a lokacin za ka gane kimar zama da mutane lafiya ran da wannan haɗuwan za ta haɗu a kan bawa yau zai bar lahira watakil ya shiga awan a awan a cikin wannan awa shine last hour a rayuwarsa a wannan awan za a samu minti talatin yana duniya minti talatin yana kabari to a lokacin mutum zai gane cewa sata da ya yi a dukiyar al'umma wa kansa ya yi wa zina da ya yi wa kansa ya yi wa a lokacin zai gane cutan bayin Allah da yake yi wa kansa ya yi wa duk mummunan aikin da ya aikata a kansa ya yi wa idan kishiya ce ta ma kishiyar ta sihiri wa kanta ta yi wa idan kishiya ne ta ma ‘ya'yan kishiyar ta sihiri wa kanta ta yi wa in wa mijinta ta yi wa wa kanta ta yi wa in dukiyarsa ta sata makanta ta yi wa duk abin da mutum ya yi a lokacin zai gane wa kansa ya yi wa ba ka ganin Allah in ka ibin dokan shi sai ce ka zalunci kanka wa man ya ta'adda hududan lahi faqad zalama nafsa Allah sai ce duk wanda ya taka dokokin Allah ya zalunci kansa to tun a lokacin mutum zai gane bai yi wa kansa daidai ba tun a lokacin mutum zai san bai yi wa kansa daidai ba idza awayi gari a cikin waɗannan ranaku ko juma'a ko asabar lahadi litinin talata laraba alhamis a cikin waɗannan kwanaki akwai inin da in ta zo wani sashin wannan ranar za ka yi shi a duniya ne wani sashi ka karisa a lahira watakil waɗannan salloli da muke yi a rama watakil za ka yi asuba a zahar a duniya magariba la'asar magariba isha su same ka a kabari wani kuma za a yi magariba da isha da shi asuba ya same shi a kabari wani za a yi magariba da isha da asuba da shi azahar da la'asar su same shi a kabari wani sallaman da ka gani daga inda ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka gama naka idan kasuwa ce za ka ga ya fita da safi an tafi wani da yamma a dawo wani sai da daddare akwai kula shagon da in ka kule to ka yi bankwana da shagon ke wallahi ba ka dawo akwai fita da za ka yi a ofis in ka fitan yalla bai ka tafi kenan wannan tafiye-tafiye da gani ba sai ka dawo ba sai ka dawo akwai fitan da wallahi ba ka dawo wallahi akwai fitan da ba ka dawo ko ofishinka sai baka yalla kai Allah ya kiyaye Allah ya dawo da kai lafiya ka ce amin to wani ba da ka dawo ba mutum nawa mutum nawa muka sani wadda sukan tafi Kano sari ko wani ko wata jiha ko wani waje sari da sauransu a tafi a hanya a yi hadari a dawo da su gida da dukiyar da za su tafi sarin da ita duk wannan abin da ake faɗa malam duk wannan abin da ake faɗa zai maka amfani ne yanzu yadda muke nan zai maka amfani ne yadda muke nan yanzu ne zai ma amfani karka bari sai lokacin ya kure karka bari sai lokaci ya kure kawai abin da ka san ba daidai bane ka gyara ka gyara duniya dama ɗaya daga cikin sifa da Allah ya siffanta ta da shi akan dan adam shine yaudara yaudara sai ce fala ta gurrannakum alhayatud dunya kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku ita cinikin biri a sama za ta maka duk abin da tace za ta baka ka gwada ka gani kuma ya kamata ai ka kalli wannan struggling da kake yi anya kai ba za ka kanka faɗa ba ba za ka kanka faɗa ba ya kamata ka natsu duk abin da a rayuwa za ka nema ka neme shi a cikin natsuwa sannan ka neme shi ta hanyar halal don ba ka san ko akan wannan hanyar za a ritsa da kai ba ba ka sani ba ko akan wannan hanyar za a ritsa da kai ba to a daidai wannan lokaci yanayi ya canza masifin sun haɗu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man kassala mayyitan fa katama alaihi ghafara Allahu lahu 40 marra duk wanda yayi wankan gawa abinda ya gani wadda ba kyau tattare da gawan sai ya boye bai gaya ma kowa ba annabi ya ce ubangiji zai mishi gafara har sau arba'in ya yafe mishi ya yafe mishi ya mishi yafiya har sau arba'in saboda wannan waltafati saku bi sakin arma abubuwa suna faruwa mai wankan gawa ne kawai zai iya ba da labari kai ka je ka buɗe gawa ka ga yayi kashi wataƙil tun da yake a duniya bai taɓa ganin masifan da ya kashi a wandonsa ba wani idan wannan raɗaɗin ya zo in ya ciji harshen shi sai ya yanka harshen wani kalan sai canza duk wannan ba wai yana nuna cewa alamar mummunan ƙarshe ba ne mutuwar ce kawai mutuwar ce kawai duk wanda ke wankan gawa zai ga irin waɗannan abubuwan abubuwa direwa wadda kawai daga ganin gawan kasan mutuwa masifa ce babba to waɗannan abubuwa da su haɗu a kansa yau ga barin duniya ga ɗacin mutuwa ga kuma bankwana da gida Allah ya ce ila rabbika yawma idhin al-masaq Allah ce zuwa ga ubangijinka a wannan rana za a kada mutum ma'ana shikenan ya koma ya gama cin kasuwarsa sai kuma na baya in ya riga yayi aiki da wa'azi yayi in ma bai yi ba an dai rufe wannan fayil din maganan zuwa jin wa'azi kuma ya wuce maganan qiyamul layli ya wuce maganan karatun qur'ani ya wuce ka bada fi sabilillahi ma ya wuce ka gina masallacin ma ya wuce ka gina makarantar ma ya wuce duk abin da za ka yin ya an ƙare to kai da kake da sauran kwanaki watanni ko shekaru ka yi ƙoƙari ka ribace su kafin naka ya zo zai zo ko ba zai zo ba zai zo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك